نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmat ne da ikonsa ya sake ba mu wannan dama muka haɗu don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami al'imam ibn rajab alhambali wanda ya samu suna bayanin kullum ilmin salaf al'ilmin salaf bayan lokaci mai tsawo da muka ɗauka ba a yi karatu ba a yau daren sha hudu kenan ga watan muharram shekara 1448 wanda ya daidai da 28 ga watan 6 shekara 2026 muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada fuskokinmu bayan wannan lokaci mai tsawo da aka doka ba a yi karatu ba saboda dalilai musamman na ruwa da sauransu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace babu shakka duk inda ake samu ana karatu ana kawo ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ni'ima ce babba wanda duk sanda Allah mutum sarki ya ba mu mutum dama na sauraron karatu inda za a tunatar da shi Allah da manzansa da kuma abin da zai amfane shi a imaninsa to wannan ba karamin ni'ima ba ne dole mutum ya gode wa Allah za ka muna ƙara gode wa Allah da ya ba mu wannan dama za mu ci gaba daga karatu a wannan shafi na 87 wanda nan ne muka tsaya wanda za mu tashi a zancen da abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ya faɗa game da ilimi mai amfani amma saboda karatun ya ɗan zamanto a haɗe za mu koma baya kaɗan inda yake cewa fal ilmun nafi'u yana bayani akan ilimi mai amfani har wa yau saboda ɗalibin ilimi ya san ina zai nemi ilimi wani ilimi zai nema sannan shi da kanshi zai iya rinka makanta gwaji don ya ga ilimin nan nasa mai amfani ne ko ilimi ne mara amfani mun riga mun san ina ake samun ilimi mai amfani yana cikin littafin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani ilimin da ya saba ma wannan to ba shi da amfani a karan kansa to amma ilimi da ke cikin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ilimin da mutum ke iya amfanuwa da shi to amma ba lalle bane saboda mutum yana da alkur'ani ko yana da ilimin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ilimin nan ya masa amfani da haka shi yasa ake buƙatar mutum kullum ya zama cikin muhasaba ya rinka gwada kansa yana auna kansa yana ɗora ɗabi'unsa da halayensa da aikinsa da halayen waɗanda ilimin suke da amfani don ya sani shi ilimin nan nasu yana da amfani ko ba shi da amfani to al-imam ibn rajab sai yake cewa fal ilmun nafi'u shi ilimi mai amfani shine ma urifa bihi bayna ma urifa bayna al-abd wa rabbih shine ilimin da aka sani tsakanin bawa da ubangijinsa wadallahu alayhi ilimin nan kuma ya nuna masa Allah hatta arafa rabbahu has sai yadda bawa ya san ubangijin wa wahadahu idan mun to ya kade ta shi da gota wa anisa bihi sannan kuma yana ɗebe kewa ta hanyar munajati da kaɗeta da Allah subhanahu wa ta'ala mutum inda zai zauna shi kaɗai yana zikiri yana ambatan Allah sai ya ji hakan ya ɗeba masa kewa ya ɗebe masa kewa ba sai ya je ya zauna cikin jama'a ba ba sai ya je ya zauna a majalisa inda ake gaddaman siyasa ba ha tsakanin shi da Allah in ya zauna yana ambatan Allah sai ya ji abin ya ɗebe masa kewa ba lallai sai a facebook ba ba lalle sai a social media ba da munajatin shi da yake yi da Allah sai ga abin ya tsibi masa kewa sai ga yana samun gardi na kadaituwa da ambaton Allah subhanahu wataala wannan ilimi mai amfani zai samu mutum wannan wastahya min qurbihi kuma ya zamanto mutum sai ya dinka jin kunyan aikata laifi saboda kusancin da yake gani na Allah subhanahu wataala mutum sai ya fara ganin Allah na kusa da shi don ku haka kuma in ya ga Allah na kusa da shi to sai rinka jin kunya aikata abin da ba daidai ba wa abadahu sai ya zama yana bauta wa Allah ka annahu yaro kai ka ce yana ganin Allah wannan ilimi ne amfani kenan ولهذا قالت طائفة من الصحابة saboda wannan ne wani bangare na wasu sahabbai suke cewa inna awwala ilmi yurfa'u min an-nasi al-khushu' ilimi na farko da za a fara ɗebewa daga cikin mutane ta rasa shi shi ne kushu'i tsoron Allah abu ne na zuci wa qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa inna aqwaman lallai wasu mutane yaqra'una al-qur'an suna karanta al-qur'ani suna reraya shi da murya mai daɗi la yujawizu taraqiyahu amma karatun zai wuce kasan makogoron su wannan kashin na wuya wanda daga samansa wuya yake to shi ake cima tanku mutum yana karanta alkur'ani amma qur'anin bai sauka cikin zuciyarsa ba qur'ani bai samu gindin zama a cikin zuciyarsa ba zuciyarsa tana da kuncin da ba za ta kai ɗaukan qur'ani ba to qur'ani iya baki ne kawai karatu walakin yake cewa amma fa idza waqa'a fil qalbi inda har qur'ani zai sauka cikin zuciyar bawa ya yi tasiri ya yi naso a cikin zuciyarsa fara saka fihi ya tabbata cikinsa na fa'a to fa alkur'ani sai ya yi amfani amma za ka samu wani a harshe ne kawai karatun alkur'ani ga murya ga harufan nan sun zauna amma aikin kuwa babu shi saboda mai saboda alkur'ani bai samu shiga cikin zuciya ba wa qala al-hasan hasan al-basri yake cewa al-ilmu ilmani shi ilimi iri biyu ne fa ilmun alal lisani akwai ilimin da ke kan harshe wanda za ka ji mutum yana bayani tiryan tiryan kowa na jin daɗin bayaninsa idan ya tashi musu za ka ji zai sai ya rinjaye kowa da musu da gardama idan ya take zance sai ka ji kowa ya ansa ana son a saurari zancen to amma kuma babu aiki babu tsoron Allah in ka mu'amalance shi suka kai ina ilimin yake to in shi yake cewa fa zalika hujjatullahi ala ibn adam irin wannan ilimin hujja ne kan dan adam zai zamanto hujja ne a kansa a ranar tashin kiyama yace wa ilmun fil qalbi nau'in ilimi na biyu shine ilimin da ke cikin zuciya ilimi ya tabbata cikin zuciya zuciya ta shanye ilimi fa dalika al-ilmu an-nafi' mala yace wannan shine ilimi mai amfani ilimin da yake har zuci ba ilimin kan harshe ba kada da ka samu wasu in suka zo suna bayani ce maka wallahi wannan abin da muke yi saboda Allah ake yi wannan abin da nake yi saboda Allah muke yi saboda Allah ne Allah ma kansa ya san ba abin da muke nema sai yarda amma cikin zuciyarsa ba gaskiya bane Allah madaukin sarki shi kuma ba a yaudararsa mutum na iya yaudarar mutane ɗan uwansa a rinka ganin shi mai ikilasi ne mai tsoron Allah ne kaiwa ne yana da kokari yana da tsoron Allah yana da takawa yana da kushu yana da tawazu amma Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa zai iya yaudarar mutane a rinka kallon sa ana girmama shi ana kambama shi a gan shi zahid wariya ce ai wani mai tsantseni ne to shi Allah baya yaudararsa وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون duk wani abin da zuciya take ɗauke da shi Allah ya sani abin da mutum ke bayyana wa Allah ya sani da haka za ka samu akwai da yawa mutum sai dai karatu karatun nasa kamar da za mu zo mu gani nan gaba ba dan Allah ya yi ba amma kuma a harshe kuma zai rinka ce maka wannan abin da muke yi dan Allah muke yi da ba dan Allah ba ba za mu yi shi ba da wannan irin ilimin hujjatullahi ne alal abd yakan zama to gara babu shi saboda da shi Allah sai ya azabtar da bawa ran tashin kiyama yace wa kana salafu yaqulu kuma magabata fa na kware sun kasance suna cewa innal ulama salaha lalle malamai kashi uku ne alimun billah akwai masani na Allah alimun bi amrillah sannan kuma ya san hukuncin hukuncin Allah ya san Allah ya san sifofin Allah yana da imani da wa'ancan abubuwan da suke sifa na Allah saboda haka ya dogara ga Allah baya tsoron kowa sai Allah kuma ya san duk abin da Allah ya bashi babu mai iya hana shi ya san abin da Allah bai bashi ba babu mai iya bashi baya neman yardan kowa sai yardan Allah ba kuma ya tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala kuma ya san abin da Allah ke so ya san abin da Allah baya so zai aikata abin da Allah ke so zai guji abin da Allah baya so wanda shine alimin billah alimun bi amrillah ya san Allah ya kuma san hukuncin hukuncin Allah kashi na farko kenan cikin malamai yace wa alimun billah akwai kuma wanda yake masani ne na Allah laysa alim laysa bi alimin bi amrihi amma idan ka tambaye shi hukuncin hukunce na ibada bai san su ba shi ba malami bane na ilimi amma masani ne na Allah ya san tawakkuli ya san raja ya san alkhawf ya san alkashiya ya san in dai nema a gurin Allah dai nema in dai roƙa gurin Allah dai roƙa idan dai nemi agaji agajin Allah dai nema ya san ma'anar iyaka na abudu wa iyaka na tsari ko da kuwa inda za ka tambaye shi hukuncin hukuncin fiƙo bai san su ba amma zai gaya maka ai Allah Allah ne ya san Allah shi ne alimin billahi shi masani ne na Allah lakin laisa bi alimin bi amri amma hukunce hukuncen su bai san su ba kashi na biyu kenan sanan wa alimin bi amrin lahi akwai kuma wanda yake masani ne na hukunce hukuncen addini laisa bi alimin billah amma bai san Allah ba shi wanda bai san Allah ba gashi in ka tambaye shi mas'ala sai a tattauna mas'ala daga yanzu zuwa dare har gari ya waye ana bijiro da hujjoji amma kuma bai san Allah ba tawakkuli ba ga Allah ba tsoro ba ga Allah ba fata ba ga Allah ba yana da wasu abubuwan da ya dogara da su to shine malam yake cewa wa akmaluhum al-awwal wanda yake su kamala shine na farko wanda ya san Allah ya kuma san hukunce hukuncen Allah wa huwa alladhi yakhsha Allah wa ya'rifu ahkamahu shine wanda ya san Allah yana tsoron Allah kuma ya san hukunci hukunci da Allah hukunci kurki ya ginda ya ba bayansa da haka zai tsare iyakoki na Allah subhanahu wa ta'ala malai ke fashanu kullu lamarin da ya gabaki ɗayansa fi anna al-abda yastadillu bil ilmi ala rabbih bawa yakan yi amfani da ilimi ne dan ya nemi gane ubangijinsa fa ya arifa sai ya san shi ilimin da za ka samu ilimi ne da zai sanar da kai waye Allah saboda ka samu ka san Allah fai da arafa rabbi idan ba waye kai ga sanin ubangijinsa fa qad wajadahu minhu qariba to zai samu Allah yana kusa da shi ne idan ya kai wannan manzila sai ya ji Allah yana tare da shi Allah yana kusa da shi baya aikata sharri saboda yana ganin Allah yana ganin ba zai aikata mummuna aiki ba saboda yana shu'urin cewa ya zai aikata irin wannan aikin alhali Allah yana kallonsa zai aikata irin wannan abu a gaban Allah waje da min hukari ba sai ga yana kusa da shi wa mata waje da min hukari ba to kuma duk sanda mutum ya fara samun shu'uri cewa Allah yana kusa da shi qarrabahu ilayhi Allah sai ya kusanto da bawa zuwa gare shi wa ajaba du'a'ahu ya kuma ansa addu'arsa mutum sai ya roki Allah Allah sai ya ansa masa sai ya nemi kariyar Allah Allah sai ya kare shi sai ya nemi taimakon Allah Allah sai ya taimake shi mutane sun suka ko yana da dabara ne amma ba shi da dabara Allah Allah ne dabara Allah ne ke masa tsari Allah ke masa komai kama fil asarin isra'ili kamar yadda dai ya zo a cikin wancan asar ɗan wanda yake na banu isra'ila ne Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hadith an bani isra'ila wala haraj idan akwai fa'ida a cikin maganganun bani isra'ila kana iya giya wa mutane idan akwai izina a ciki cikin wannan asar in yana cewa ibnu adam ya kai dan adam utlubni tajidni ka neme ne za ka same ni fa in wajadtani in ko ka same ni wajadta kullu shay ka samu komai duk wanda Allah ya zama gasansa ai shine mai gata ko wanda Allah ya taimake shi shi ne mai taimako shine wanda ke da mai taimako in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum yace wajatta ku in wa fa in wajatta ni in ko ka same ni wajatta kullu shay ka samu komai wa in kuntuka amma in ka rasa ni baka same ni ba ko da ka samu duk duniya ka saka kullu shay ka rasa komai yasa malamin suke cewa mutum inda zai zo duniya ya rasa addini ya rasa tauhidin sa amma ya samu duk wani abin da ake nema na duniya banda sanin Allah da tauhidi to ya rasa komai wanda ko yake da Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi yana bauta masa ko da bai da komai a duniya to shine mai komai shine yake da komai yace wa in kuntuka in ko karasa ni fa saka kullu shay karasa komai da komai wa ana ahabbu ilayka min kulli shay ni ne kuma nafi soyuwa zuwa gare ka sama da komai wa kana dunnuni yuraddidu hadhihi al-abyat bil-layl wani malami da ake cewa dunnun al-misri sunansa Tawban bin Ibrahim ɗaya daga cikin masu zuhudu ne a lokacinsa ya haɗu da su imamu malik da laifin bin sa'ad don ka san ba na yau ba ne mutumin jiya ne zunnun al-misri yana cikin waɗanda ake cewa sufayen farko inda wani abin da ake ce masu sufanci to amma yana cikin masu zuhudu na farko waɗanda su ba masana ba ne na hukunce hukuncen Allah amma masana Allah ne sai su giya ma mutum abin da zai sa shi ya ji tsoron Allah mutane sukan zo gurinsu su ce ka mini wa'azi idan ya gama masa wa'azi sai ji ya karairaya ya daina ganin kansa sai ya bar gurin sai yana kuka yana tsoron Allah irin su kunzurul misri irin su ma'ruful karfi wa'inda manyan masu bauta ne suna ƙaunar Allah suna son Allah amma ba su da ilimin hukunci hukunci da yawa amma in ƙauna ne da so da bege na Allah subhanahu wa ta'ala suna da shi to shi zunnunul misri yana cikin abin da yake faɗi yana cewa uqlubu li anfusikum mithla ma wajadtu ana yaka rayaye wannan baitin cikin da daddare yace uqlubu li anfusikum mithla ma wajadtu ana ku nema ma kanku irin kwatan kwatan abin da ne na samu kuma ku je ku nema kaga kamar misali ne a wannan zamani in kace mutane na samu kuɗi kuma ku je ku nemi kuɗi sai ko ya tashi ga inda ake samun kuɗi nan ku nema daga kowa ya tashi an ba zama ana nema ko saboda an san mahimmancin kuɗi shi yasa ya zama da sauƙi lokacin da ake tabbatar tafin da mining da waye kuma kaga kowa an shiga ciki ana ta ana ta bandan bandan bandan bandan yanzu abu ya zama labari to idan mutane yanzu ya buɗe an koma masu sana'a sun koma sana'a wanda kuma suke da aiki yi sun koma aikin su an fahimci abin da fara ce shi ma abin da yake cewa kenan اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا kuje ku nema ma kanku irin kwatan kwatan abin da ni na samu qad wajadtu li sakanan laysa fihi laysa fihi hawafu ana qad wajadtu li sakanan ni na samu ma kaina natsuwa laysa fihi hawafu ana babu wahala a cikin soyayya da shi babu wahala a cikin sonsa abin da yake nufi da sakanan anan gudu na samu Allah Allah na fahimci waye Allah na san waye Allah saboda haka hakan ya sa na samu natsuwa a cikin zuciyata ba ni da damuwa na san Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ina kaunar da ina san sa san da yake sa ni ba na ganin wata musiba a duniya kuma mutum ya samu shauki da bege da sanin Allah da zai kai shi ya samu zadul muqinin zadul muqinin wato guzuri na masu yaqini waɗanda suka san tabbas akwai Allah kuma sun san tabbas za su koma gare shi kuma sun san tabbas zai yi gabi kuma sun san tabbas akwai wuta a kusa aljanna bisa sakayya shine zadul mukminin hakuri kenan babu mai haƙuri sai wanda ya samu yaƙini cewa lallai akwai hisabi ran tashin kiyama shi ke haƙuri wanda ba shi da wannan yaƙinin yana da wahala ya yi haƙuri shi kullum yana son ya bi haƙƙinsa da kansa shi kullum yana son ya gudanar da al'amura bisa ƙarfinsa da iyawarsa saboda zai rika tantama in ka cuce ne yanzu hanya ina zan samu in karɓi haƙƙina amma shi al-muqinu alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wanda suka san tabbas akwai hisabi akwai haɗuwa da Allah su ba su cika damuwa irin su ne la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bi basatin yadi ilayka li aktulak inni akhafu Allah rabbul alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u zalimin shi wannan dan adam din da ya faɗi wannan magana ai ya tabbata ne lalle ko da an zalunce shi Allah zai kwato masa da ba dole al'umma sai sun tarbiyyantar da kansu sun horar da kansu akan samun wannan zaɓi wannan guzurin a sabar yin haƙuri za mu ga jarabawa iri-iri a rayuwarmu za mu ga jarabawa iri-iri daban-daban daban-daban daban-daban kowa da irin jarabawa da Allah zai amma mafitan ka shine haƙuri mafita shine haƙuri as-sabr ala ta'atillah as-sabr amma asiyatillah as-sabr ala aqdarillah wannan haƙuri shi ne mafita ta kowane fuska in ka kalli jarabawa ko ta addini ne ko ta ina ne ko ta mu'amala ne ko ta dukiya ne ko ta iktisadi ne za ka ga haƙuri shi ne mafita a yi haƙuri za a yi ta ganin jarabawa iri-iri dama alƙawari ne na Allah wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus was thamarat wa bashshir as-sabirin وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون kaga guzurin kenan da kowa zai kara ma kanta amma fa ba za ka samu wannan guzurin ba har sai ka san waye Allah sai ka zama to kana da kyakkyawar alaƙa da Allah to sai ka ka iya yin hakuri duka giya ba dan uwa wannan waɗannan fitintunan da muke fama da su a wannan zamani da abubuwan da suke faruwa na garkuwa da mutane da kuma an san fansa da waye da sauran su irin wannan abubuwan da suke faruwa zuwa yaushe ila mata zuwa yaushe za mu ci gaba da ba da kuɗi ga waɗanda muka san cewa in an ba su kuɗin nan makami za su siya kuma shi wanda aka fanta mutum tsayen nan kudin da za a bada wajen fansansa za su mallaki markaman da kuma za su ke hada unguwa ko gari ni ina ganin lokaci ya da malamai za su tsaya su lura da wannan al'amarin su fito da fatawa shin ya halatta a bada kudin fansa a irin wannan yanayin da ake ciki yana halatta dan za a ke kiran mutum tsaya a jefa al'umma cikin hadari duk wanda ya bincike ya kalli abin da ke faruwa za ku ga wallahi muna cikin wani irin yanayi da Allah ne kaɗai zai yafi da mu Allah ne kaɗai zai kawo mana ɗauki wannan yanayi da muke ciki lokaci zai zo idan ba a yi hattara ba wallahi mutane ba sai sun fi gwamnati ƙarfi ba wai sai sun fi ƙarfin gwamnati ba a'a za ku fi su ƙarfi na tattalin arziki saboda abin da suke samu inda mutane da suka san abin da ni ba san wannan ba amma wannan shine abin da ya dace wannan shine mutane da suka san abin da suke yi kenan masu lissafi masu hangar nesa ba zai yiwu a ce waɗanda suke jahilai zamanto su ne kuma suke suke suke siyada suke kiyada suke giyan mutane yadda abubuwa za su kasance yanzu bincike ya nuna cikin waɗanda ma aka san da abin da suke badawa kashi talatin da uku shine aka sani cewa sun bada wani abu a lokacin da ake ake ake biyan kuɗin fansa rekord ɗin da ake da shi kenan a hukumance 33% na mutane suke faɗin abin da suka bada har a duke rekord ɗin shi amma a shekara mutanen da suna samun 2.3 trillion a shekara an san kuɗin fansa fansa fansa fansa daga hannun mutane eh in tasiri wanda babu irin shi wannan ya zama masana'antar da babu irin shi ba za a taɓa samu ba za ka taɓa samu inda ake da zuzurutun kuɗi a yanzu a wata kusan irin wannan industry ba Eh saboda wani lokaci in sun faɗa ɗin ma a yi a'a mutanen ne kuma su da za su hau kansu yanzu wani in yaji wannan magana zai ce oke to mu bari a kashe mana yan uwa kenan wani abu ne zai ce kenan to kai kuma in ka ba da kuɗin fansan a je a kashe yan uwa kenan ka yadda ka ceci naka a je a kashe na wasu kenan 2.2 trillion malam ga mutanen da ba sa gina asibiti babu gina makarantu babu hanyoyi babu abin da za su mallaka in banda bindigogi in banda kwayoyin da za su siya ba sa bukatan wani abu sai wannan sannan ka ce ba za su samu waɗanda za su rinka ba su information ba har cikin sojoji har cikin 'yan sanda har cikin saboda suna da abin da za su iya kowa da shi sai da wanda Allah ya taimake shi da zazul mukire shi ya gamsu Allah ya yi hakuri kawai duk yadda Allah ya da shi ya yadda amma cewa akwai wani dan adam da yake neman abin duniya da ba za su iya mallakar sa ba ƙarya ne kuma dama duk inda aka ce akwai kuɗi to ba da mutane ba za su yi guri ko da kafirci ne kuwa ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوته سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون Allah ce da ba don kada mutane su zama al'umma ɗaya ba kowa ya kafirce to waɗanda suka kafirce wa Allah sai mu ba su kuɗi dan mu nuna ba kowa bane amma idan aka ce kafire ne kaɗai suke da kuɗi to har musulmi za su yi rida shi yasa sai aka balance musulmai akwai masu kuɗi kafire akwai masu kuɗi musulmi akwai talakawa wanda kuma akwai daga wallahi hatsari ne ba karamin hatsari yau muke ciki a ci gaba da ba da kuɗi wani wani a cikin mutane sannan kuma an ba da kuɗin kuma sil a kashe wani ne ya ba da miliyan 60 kuma duk da haka bai fito lafiya ba miliyan 60 da me za a yi da shi miliyan 60 60 miliyan naira a tattara abin da abinda aka samu 40% record ana da 2.3 million idan za misali kowa zai faɗi abin da ya bada kuma ba kila muna magana 10 trillion kenan a hannun yan ta'adda sai ka giya ma wani irin makame ne ba za su siya ba wani irin information gadget ne ba za su siya ba har abin da hukuma ba za ta iya ba ma jami'an tsaro su za su mallake su kuma su yi fataka da su abin da sojojin ba za su siya ba kamar da na faɗa al'amari ne na al'umma ta tsaya a kalli wani abin da idan basira amma kuma mafita shi ne a yi haƙuri a yi jarumta a yi jarumta duk wanda aka kashe mun tabbatar ya yi shahada insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahid ko da mutum an kashe shi ne yana kokarin kare dukiyarsa fa yayi shahada man qutila duna damihi fa huwa shahid amma menene me muka waye gari muka samu kama a ciki hubbu duniya wa karahiyar sun cuta ce hubbu dun kada ka kara kada ka rage hubbu duniya wa karahiyar sun sun yana ganin dun sun ya mutu kuma innal mota alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum duk wanda bai mutu ba a hannunsu zai mutu a kan gado in bai mutu kan gado ba zai mutu kan hanya in bai mutu kan hanya ba zai mutu a wani guri ba a guje wa mutuwa amma saboda mutanen su kansu sun fahimci al'ummar nan ta yi rauni kuma ta san cewa waɗannan mutanen al'ummar najeriya yanzu an koma wai wani irin tausayi ake da shi lallai abin tausayi ne amma su ma sun fahimci suna iya samun kuɗi a gurin mutane da zarar sun kama mutum an yi kwana ɗaya kwana biyu sai a zo da shi social media ai ta dukan shi ai ta dukan shi ai ta dukan shi sai ka ga al'umma sun fito wai da sunan ce buka ana tara kuɗi ana tara kuɗi su kansu yanzu sun fahimci haka dan haka sai ya zama to wani usulubi ne da suke bi wajen neman kuɗi in sun kama mutum sai zo da shi social media wannan a yanka shi wannan a masa bulala wannan a masa duka nan da nan sai ka ga biliyoyi sun fara fitowa abin da suke so kenan to ila mata sai mun koma yanzu ba a iya fita ba a iya shiga su ne suke da suke suke da suke da jagoranci a lokacin za a dawo wallahi yau ma da wajen wani wurin da ta mutum ba amma wannan shi ne abin da ya kamata hukuma ta ɗauke ko mutane su yi haƙuri wannan irin magana ina faɗin magana ne tare da cewa babu wanda ke da aminci babu wani wanda ke da aminci cewa a ai ya aminci da shi sai ke faɗi wannan magana babu amma wannan shine magana ɗaya da ya kamata a ce al'umma ta yi tunani kuma ga wannan abin ya ci gaba wallahi wata rana mutane sai sun gagara gwamnati ba za su ci komai ba za su shigo cikin gari jami'an tsaro su gudu su yi abin da za su yi kuma su koma wata rana ya zama to cewa za su raba ƙasar kamar yadda wasu 'yan ta'adda suka yi a wasu garuruwan yanzu hizbullahi a lebanon yanzu in sun so su kifar da gwamnati ai za su kifar da gwamnati saboda sun fi ƙarfin gwamnati ba kuma don komai bane saboda kuɗin da suke da shi to 'yan ta'adda in sun yi kuɗi sun yi ƙarfi da kuɗi malam ba abin da ba za su yi ba da haka idan mutane za su yi haƙuri su yi haƙuri wannan shine mafita zadul mu'minin amma kafin mutum ya yi haƙuri ya tabbatar cewa in ya koma ga Allah ya san ya koma ne ga arhamur rahimin in yayi fatan samun shahada sai ya samu shahada al'umma ce ko mu ta shahada tun asali musulmai masu neman shahada ne sai na umar radiyallahu anhu roƙa Allah ya Allahumma rzuqni shahada fi madinati rasulika a madina ma yake neman shahada Allah ya azurta shahada madina man garin manzon Allah inda ake da aminci kuma لقد أسمعت لو ناديت حيا لكن لا روح لمن تنادي shi za a fahimci saƙon in ka je ka dubi wasu misali ka koma yadda aka yi rayuwa a gaza ka je ka ga mata mata malam yadda mace take sujada an kashe mata ƴaƴan da sun mutu ta ce alhamdulillah tana sujada tana sujudu shukri mace malam tana sujudu shukri in yi asara ba amma mun koma yadda mun kuma Allah ya sa mu dace ilimi mai amfani zai sanya mu mutum wannan shauki da bege zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna da muna karanta abiyat na zinnun ko zinnun al-mithl shi da utlubu li anfusikum mithla ma wajadtu ana ku nema ma kawunan ku irin abin da ni ma na samu na natsuwa fa wajadtu li sakana na samu ma kaina natsuwa laysa fi hawahu ana babu wahala a cikin son in kana son Allah baka wahala in ba'udtu qarrabani in nayi nisa sai kusanto da ni wa in qarabtu minhu dana in ko nazo kusa da shi sai kusanto ni ina magana ne game da Allah subhanahu wa ta'ala wa kana al imam ahmad rahimahullah yaqulu an ma'ruf imam ahmad ya kasance yakan faɗi game da ma'ruf ma'ruf al tarki dai daga cikin zuhad a zamanin masu tsoron Allah wanda su ma ba malamai bane ta fuskar ilimi amma kuma malamai ne ta fuskar ne ma'arifa sanin Allah subhanahu wata'ala sai ake cewa shi ma'ruful karfi ai ba shi da ilimi imam ahmad sai yake cewa ma'ahu aslul ilmi ai shi ma'ruful karfi yana da tushen ilimi ne madaran ilimin yake da shi me yake nufi khashiyatullah tsoron Allah abdullahi ne gashi na akasa yake cewa na giya ma mahaifina nake cewa hal kana ma'ahu hal kana ma'a ma'ruf شيء من العلم شيء شيء معروف هنا لو أنا ابن علمي قال يا بني إمام أحمد يشي مثلا ياك أنا كان معه رأس العلم أي شيء مدرا بأشي رأس العلم لما أشي كمان مثالي عينهم علم إذا مثلنا ده جاري هنا ده ريبا جاري شيء رأس المال to shi yana da ra'asul ilmi main capital na ilimi yake da shi wato khashiyatullah kenan tsoron Allah yace fa aslul ilmi billah saboda ka shi tushen ilimi fa na Allah alladhi yujibu khashiyatahu shine wanda zai wajabta wa mutum tsoron Allah in aka ce tushen ilimi shine ilimin da zai wajabta wa mutum tsoron Allah wa mahabbatahu yaje na son Allah wal qurba minhu yaje yana kusantan Allah yana kusa da Allah wal unsa bihi yaje yana iya ɗebe ma kansa kewa ta hanyar ambatan Allah wa shauqa ilayhi yaje yana begen haduwa da Allah thumma yatluhu al-ilmu bi ahkamillah to abin da yake biye da wannan ilimin shine sanin hukuncin hukuncin Allah wa ma yuhibbuhu wa yardahu mutum ya san abin da Allah yake so da abin da Allah ya yarda da shi min al-abdi daga bawa min qawlin da zantuntuka ne aw amalin ko ayyuka aw halin ko wani yanayi aw i'tiqadin ko wata aqida mutum ya san su ina da ilimin tauhidi ina da ilimin fiqh ina da ilimin waye ina duk wani abin da Allah yake so da abin da Allah baya so ya san su shine ilimin da ke biye da aslul ilmi faman tahaqqaqa bi hadain al-ilmayn duk ko wanda ya samu waɗannan ilmomin guda biyu ya san hukunci hukunce kuma ya san Allah ya san Allah yana san Allah yana kaunar Allah yana kishin addinin Allah kana ilmuhu ilman nafi'a to ilmin sa ilmi ne mai amfani muna gane ba wa hasala lahu al-ilmu an-nafi' kuma zai samu ilmi mai amfani wal qalbu al-qashi yaga zuciyarsa tana tsoron Allah والنفس القانعة zai ji zuciyarsa tana da wadata sai samu wadatar zuci wadda'a'ul masmu'a za a rinka an masa addu'a ya kirayi Allah Allah ya ansa masa wa man fatahu hadha al-ilm an-nafi' amma duk wanda fa rasa wannan ilimin mai amfani dalibai ku rinka ji waqa'a fil arba'i allati ta'ala minha an-nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai da ilimi mai amfani ya rasa shi to bari ya fada cikin wa'ancan abubuwa guda hudun nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya tsare shi daga gare su zai kuma kuta cikin su ya dumo dumo a ciki abubuwan nan guda hudu suna nan kasa قال صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من من علم لا ينفع manzo Allah yakan nemi Allah tsari ce ya Allah ka kare ni ka tsare ni daga ilimin da ba shi da amfani wa min qalbin la yakhsha ka kare ni daga zuciyar da ba ta tsoron Allah wa min lafsin la tashba ka kare ni in zama ina da zuciyar da ba ta da wadata wa min da'awatin la yustajabu la ka kare ni daga addu'ar da mutum da yi ba za a ansa masa ba to duk nan da mutum ya zama ilimin sa ba shi da amfani to sai ya fada cikin wa'annan abubuwan guda hudu ya ji ka ji zuciyarsa ba tsoron Allah ka gan shi makwaɗaici mabaraci fitinan ne wajen neman duniya ba abin da yake nema sai ɗaukaka sai a rinka ambatansa kawai abin da yake so kenan ba don Allah yake yi ba kawai burinsa ya samu ya samu abin duniya sai ya zama to kaman kare duk inda ka jefa masa abu sai ya bi da gudu ko dutse ka jefa masa gashi ka jefa masa dutse za ka fasa masa kai za ka cutar da shi amma dutsen nan na faɗiwa sai ga ya bi shi da gudu zai ci duk da mutum ya zama ilimin sa ba shi da amfani sai ya koma haka ya koma kamar ɗabi'a ta alade ɗabi'a ta alade baya neman kyawawan abubuwa ba halal yake ba ta halal yake ba a shi ne ma yake ina haramun ga shi da ilimi amma kuma zai rika bibiya ina zai zama abin duniya ɗabi'a ta sai da koma ɗabi'a ta alade kasan alade ne zai bi kamar da ibnu qayyim al-jawziya yake alade ne zai ga kayan marmari ga ayaba ga mangoro ga gwaiba ba zai ɗauka ba in ya zo ya gan su kawai bi ta wani zai amma da zaran wani ya gona ya yi bayan gida kai ba zai ba bari ya gama ba idan ka je irin su a baka irin su gura ne sai ka yana neman ma ya ture mutumin ya cinye saboda mugun ɗabi'a bana to wasu haka suke ɗabi'unsu ga shi ga ilimi amma kuma ya koma kamar alade bi ma'ana shi baya ganin alherin mutane duk alheri duk magana mai kyau da zaka faɗa ba zai yi shi ba in ya faɗa nan zai fita nan amma ran da ka kuskure ka faɗi magana da ba daidai ba ham sai kama ya ta yawo da shi ce ai an ce kaza ai an ce kaza wannan kaman alade ne duk alherin da aka faɗa baka ji ba duk alherin da aka faɗa baka yada ba sai da aka faɗi sharri ka kama kai ta yadawa haɓa wannan ɗabi'a ce mummuna to ilimi bai yi amfani ba ɗalibi ilimi dole guje ma irin wani abubuwa musamman kada mutum ya faɗa annamimi annamimi na zamani kasan akwai annamimi na wancan na na na na me yake ce musu na da kenan ko akwai annabimanci irin na da wanda zaka ga mutum zai zo kuskus kuske faɗa nan da je can kuskus kuske faɗa saboda ya haɗa rigima to amma yanzu an samu pro an samu waɗanda suka yi advance su ne ɗin social media malami zo na yi wa'azi ya gama wa'azinsa sai a ɗauko wa'azinsa sai a je a ɗauko hoton wani sai a manna a wurin bai kira suna ba ba da shi yake bakila kawai shi dai ya yi wa'azinsa ne amma saboda haɗa fitina malam sai ya ɗauko hoto to wannan wallahi annamimanci ne nani annamimancin wannan ma zai iya fin wancan muni saboda sau da dama ana tsakanin waɗanda ya kamata ce su suke gyara al'umma mutum sai jefa musu sai jefa musu bomb sai tarwata su sai ka ji hayaki a nan wuta a can wuta kafin ka sani sai ko ina ana ta aika mizani amma kuma waɗanda ke wannan aikin jahilai ne annami mai ne shi kuma annami mai layar da kullum janna da haka waɗanda ke irin wannan aikin su a tunanin su suna neman kolowa su suna son su zamanto su irin a yi ta kallon bidiyon da suka yi sharing amma ba ka tunanin lahiranka da alkiyama in Allah ya tada kai wannan namimancin da kai mutum zai rasa aljanna da haka mutum in yana da ilimi mai amfani zai guje ma wayan abubuwan gaba ki ɗin su ba zai fara cikin wayan abubuwan guda hudun ba wa saura ilmuhu wa balin hujjatan alayhi idan mutum ya rasa ilimi mai amfani ilimin sa sai ya zama to hujjatan wa balin alayhi sai ya zama to azaba da kuma fitina gare shi a ran tashin kiyama ولم ينتفع به ذهب بلا أنفان للشباب لأنه لم يشع قلبه لربه هو زوجي تفوت الصورة الله بس ولم تشبع نفسه من الدنيا زوجي يثبت وداته الدنيا بس أبن دي يسام وكمان النبي يكرر تدب وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أبن دي الله يباك كيدلش تيكا لما أنت وفي وداك المتاني أما أيتني ما أيتني ما تهالي يد تكامل bal izada alaiha hirsa sabanin ma ya samu wadatar zuci izada alaiha hirsa sai ka same shi yafi yafi kowa ba kuɗin duniya yana ƙara samun ilimi yana ƙara neman duniya yana ƙara samun ilimi yana ƙara kuɗi su da gani zai rike ai na yanzu na kai matsayin da ya kamata a ce farazu nake hawa wannan ilimin da nake da shi ai ya kamata a ce yanzu ina da gida a sokoro wannan ilimin yanzu ai ya kamata a ce da ni da su wani da wani muke zuwa aikin hajji da umra kowane wata yana ƙara samun ilimi maimakon ya ƙara samun tawazu'u da tsoron Allah shi kuma kwaɗayinsa ƙaruwa za ya ta yi shi ne bani zada alaiha irsa kullum yana cikin neman duniya ne wala ha kola ba ya ta neman duniya wala yusma a du'a'u sai ya ta addu'a ba an samu li'adam imtithalihi li awamiri rabbi saboda ya kasa aikata umarnin ubangijinsa wa adam ijtinabihi lima yasqatuhu wa yakrahuhu kuma bai kaura cewa abinda Allah yake fushi da shi ke ki ba hada bala yake wannan fa in kana ilmuhu ilman yumkinu al-intifa'u bihi inda ma tan ilimin nan da muke magana ilimi ne dama wanda za a yi amfaniwa da shi ilimin shari'a yana da kitab yana da sunna ga hadisai ga ilimin fiqh ga sanin Allah ga tauhid to shine duk wannan wa huwa al-mutalaqqa 'an al-kitabi was-sunnah ilimin da dama za a yi amfani ruwa da shi shine ilimin da ya zo daga alkur'ani da sunna alkur'ani da sunna alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kana mutalaqqa min ghairi zalika amma idan ilimi ne dama wanda aka samo ba daga alkur'ani da hadisai ba fa huwa ghairu nafi'in fi nafsihi dama can ba shi da ba shi da amfani a karan kansa wala yumkinu al-intifa' balli a amfana shi bal ضره أكثر من نفعه ما يتم هذا لما شوتن لديما مثل ياك أنفاني لديما ده هو النسوني أبو نبال يكاو أنا عند أنا قلنا سبب لوكتشي لا مسايا أنا سبب لقبل ده أكتام sai mu tashi idan Allah ya kai tashi mai zuwa babu ruwa kuma saboda an yi ta ruwa dama ka'idar da muka san shi in an yi ruwa ba za a yi karatu ba idan akwai hadari ya yi karfi sosai to bara ya yi karatu saboda kar a takura ma jama'a insha da fatan Allah ne amfanar da mu da wayannan farafikan ne muke ji suna roƙo Allah ta ta'ala ya albarkace mu ya kare mu ya kare buriyar mu ya kare iyalan mu ya amintar da mu ya zama da mu lafiya ya ba mu sabati akan addininsa da tauhid da kaunar sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da aiki da su صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام نعم لكشف لكشف منه لكشف ما هو كشف wanda ya kashe mahaukaci bisa kuskure wannan akwai kafara abu ya dai saboda ya kashe mutum amma shi wanda ya shi kuma wanda ya kashe wanda ba musulmi ba bisa kuskure shi ma shi ma akwai kafara irin nashi idan diya zai biya zai biya rabin diyan musulmi shi ne diyan wanda ba musulmi ba duk akwai kafara a kai su akwai hukunci na cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa diyatul diyatul diyatul kafir nisfu diyatul muslim diyan kafiri rabin diyan musulmi ne shi kuma da yake ce masa shi kuma mahaukaci ko kuma eh bawa malamai sun yi saɓani akan bawa duk da shi ma akwai hukunci a kansa amma hukuncin ne aka yi saɓani a kansa kowanne suke ganin bawa ba za a yi ilhakinsa da ɗan adam ba saboda shi ana mu'amalantar sa ne kamar wani abu da mutum ke mallakarsa yana iya mallakarsa ko ya siyar da shi saboda haka sai a dubi amfanin shi ga mai shi akwai bawan da zai iya kasancewa kila ma diyan sai ya fi diyan mutum wanda yake ba bawa ba saboda kila wasu amfanin da yake da shi kafinta ne wane ne mahauci ne yana kaza yana kaza yana gini yana kaza yana kaza sai a duba duk wani amfani ne zai iya kai shi ga samun darajar da kila wani ma ba zai samu ba to amma kuma akwai wanda suke ganin cewa shi ma za a haɗa shi da mutane saboda ɗan adam ne to shi yana da fuskoki ne guda biyu akwai fuskar ɗan adam taka akwai kuma fuskar mallakansa wanda ya mai da shi kamar kamar kamar property kuma a yanzu dai kan ba zai iya sarki shi ba za a mu'amalance shi ne kuma dai alhamdulillah dai ba bayi yanzu ko akwai bayi da sauki ne ko eh dai azumi eh shi ma a a shi waye eh ma hukaci ba eh ma hukaci wanda dama musulmi ne ya haukaci eh amma shi wancan ba a zama shi wanda ba musulmi ba ba mu da kan da ke sai dai diya tsakanin su in kuka ya bi masa shi kenan shi ma wakacin? eh e to kaga wannan sai dai akwai local government kenan yawwa to kaga baitul mali da e to kaga shine in babu baitul mali yanzu za a ce akwai local government ne e a ba mu gwamnati girin ka kai wa gwamnati kusan kawai mutum sai koma ni sai koma ita tsari su neman Allah ya gafa kama. Na wanne da bawa da mahaukaci a'a shi mutum ne mahaukaci mutum ne kowa mutum bane. Mutum ne. Kawai dai iyaka abin da ya so kansa taklifi saboda mahaukaci ne.
Amma idan ba a san ko shi mutum ne kowa mutum ne.
yanzu misali yaro karami in mutum ya kashe shi ne a kai shi yaro karami akwai taklifi a kansa babu taklifi amma in mutum ya kashe shi akwai kafara akwai jiya akwai abubuwa duk akwai zumuri ne saboda ɗan adam ne ba musulmi bane ai shine nace shi wanda ba musulmi babu ba a masa azumi mafiya ne eh shine ai asalin sa za a duba asalin sa za a duba shi zan ce shi ma hukacin mun da aka san asalin sa musulmi ne ko kuma dai iyalansa ko danginsa ko wani abu musulmi ne to za a ɗauke shi musulmi ne amma dai babu takalifi a kansa saboda hauka Allah ya sa mu dace. aka ce ya je siya zai ba da wani eh cewa ga kuka kudin ka ga kudin ka amma zai ga mutum da abin da suke ga abin da suke ce ai wannan wannan zai zai canza niyyar tsini ko ya gyara niyyar tsini cewa ba list ba abin list ɗin zai ba ba shi zai ba su wannan ne a matsayin ihsani ko da abin da ya same su ya matsayin cewa ya kashe musu mutum kuma shi mutumin na da shi ke kula da wasu abubuwa ba shi to in sun ɗauki kuɗin sun je sun sha giya da shi kaga shi ba shi amma in ya bada kuɗin da cewa to gashi na ba ku je ku siya giya ku siya kare ku ci ku sha giya to zai iya samun zunubi a ciki inda mala amalu ne din ne ya zai amfani da shi kada ya ba su cewa gashi ku je ku siya kayan maye da sauran su ke amfani da shi ba ba su da wannan niyyar sai ba su da cewa to gashi ya dai ba su dai saboda abin da ya same su yau wa shi ke da rubu da rubu da hanci shi ke da an ba ku ai ba za su ce bi da ya gani su راتب التعبان لا تعمل أشياء لا تريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين ارحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الواحدين في كل مكان صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين